to alhamdulillah yadda aka faɗa kwanaki kafin a fara karatun cewa za a yi kokari a zamo an hada da wani abu ko kaka ko da minti goma ne a ringa yi akan abin da ya shafa azumi don ya zamo dai abin da ake ciki an ƙara saninsa kuma insha Allah ta'ala wanda za a dora dinnan za a ringa kokari in an zo wata matsala ta saɓani a fito da hujjojin kowane ɓangare a ga maganar kowa a ciki ga madogararsa don a san abin da ake kai mecece madogara a kai don yanzu galibi abin da yakan faru kai ga yadda aka faɗa ma ko ga yadda malamanka suka faɗa ma amma sun faɗa ma abin ne tsororinsa ba su faɗa ma ga yadda yake ba ko ga yadda yake a wajen wasu da ka gamu da irin waɗannan 'yan azarbabin sai su nuna ma cewa ai gaba ɗaya ba haka ma abin yake addini ba ko ga wanda yake ya fi ƙarfi wanda irin wannan sai ka ga mutum ya rasa ta cewa ba shi da ta cewa saboda ya karɓo wancan ne kawai a gundarinsa ba a faɗa masa madogara ba amma wanda yake ya san abu da madogara sai zamo yana da hujja shi ma yana da abin da zai ce kuma aƙalla ba ana nufin a farar da jayayya ba jayayya ba daidai bane a lamarin addini amma dai ana nufin babban manufa kowa ya san madogararsa akan abin da ya riko da shi ya zama mutum ya san madogararsa akan abin da yake riko da shi to wannan ita ce babban manufa to za mu fara insha Allah ta'ala kuma sai aka ɗauko daga risala risalar nan mashuriya ta ibnu abi zaid ya zama za a bi ta tare da ɗaya daga cikin sharhohin insha Allah ta'ala akwai niyya cewa a irin wannan zaman za a bi sharhohin ta ita risala har guda hudu risala dai littafi ne da ya dade ya ba da gudunmowa a addinin musulunci har ane masa lakabi da bakuratu sa'adi alama ta arziki alama ta wuri da ana cewa idan ka ga matashi ko yaro ya san risala ya fahimta to wannan alama ce ta cewa rayuwarsa za ta yi kyau zai azurta yana daga cikin littattafan da maula musho a mata tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya haddace matin yana yaro wa min hirzihi matanul buhari wa muslim wa muhtasarul halili mislu risalati kuma yana daga littattafan da yake ya kula da ita yadda za a ga wani malami mai tarihin shehu da irin kuma gudunmawar shehu a ilimi ya faɗi wannan magana ya faɗa cewa risala tana cikin littattafan da shehu ya kula da su wajen karantarwa ma shehu tijjani ya kula da ita wajen karantarwa ya za alhamdulillahi a zaman da ake dai da karatu na alhamis da juma'a ba azumi ba akwai wakenta da ake wanda tabbas akwai wanda ko da haddace matanin zuban ya gagara an san yanzu waken da ake a kansu yake ko tunda wake ne daman yana da saukin kawowa an san daman yanzu yana kansu ko shi yasa wannan daman kamar ƙari ne akan wancan ɗin da ake to babun fisiyami shi mai risala ibnu abi zaidin ya bi wani tsari a nan wanda galibi malamai ba haka suke bi ba shi sai ya duba da ya tashi duban sai ya duba irinmu cewa a irinmu sai dai a yi mana magana da an magana sallah sai dai a yi magana azumi yau za ka kawo mana maganar zakka ina zakka take a zakka sai an wajen ba halifa ko ya wajen sa halifa su ne da ya duba ya gato mafi yawan mutane ai ba zakacce a gabansu ba sai ya fara kawo azumi kafin ya kawo zakka amma sauran da ta tafi masa ba don an duba sai a ga sun dubi matsayin zakar a addini cewa zakka a addini hatta fi karfi fiye da azumi shi yasa daga babin sallah sai babin zakka yanzu kamar abu hutarsa daga babin sallah sai babin zakka sannan aka kawo babin azumi amma shi duban irinmu sai ya fara kawo azumin kafin a kai kan su halifa ko azumin watan ramadan shi ya ce wa huwa lugatan al'imsaku wattarku wasamtu wali kofin faras ana sakin saumu a duka ana nufin kamewa ko bari ko shuru ko kuma a ga doki ya tsaya khairun siyamun wa khairun gairu sa'imatin tatal ajaji wa ukhra ta'alikul lujama wasu dawakan sun tsaya waje ɗaya wasu ko ba su tsaya ba ashe siyamu yakan nufi tsayawar doki
wa shar'an a lugga amma a shari'a al-imsaku abin da ake kira azumi shine kamewa daga sha'awar ciki daga al'aura
ma yaqumu da duk abin da ke tsayawa matsayin cikin ko al'aura min dulu'il fajr daga sanda alfijir ya keto ila ghurubi har zuwa a ce rana ta haɗi bi niyyatin a yi shi ko da niyya qabla al-fajr niyyar da zai zamo an yi ta kafin a ce alfijir ya keto aw ma'ahu ko ko ana yin niyyar alfijir din ma na ketowa an yi a haɗe fi ghairi ayyamil hayd ya wal zama ko nifas.
ba a kwanukan jinin haira ba ba a azumi mace ba ta azumi a sanda take cikin jinin haira Hmm, ko take cikin jinin biki ko kwanukan idi hmm, wasu suka ce a sannan ɗin azumin wajibi ne a kansu a kanta ko a wato a kan kamar matafi na'am amma illa iyaka akwai mani'i da zai hana ingancin azumin shi yasa yanzu daga baya in za ta yi kenan ramawa za ta yi ko yanda tsayudi yake kafa- yake faɗa a kaukabu kaukabu sade yake eh, laisa mubahu tarki hataman wa zakar Hmm, jama'atun wujuba saumi man azar min ha'irin wa mudnifin wa zimagib wa qila zadu lahuma wa ibn al-khadib qala alayhi ahadu ash-shahrayn wal hulfu lafziyu bi ghairi mayni ko biduni mayni ko maganar sa ta karshe wal hulfu lafziyu wanda malamai suka ce ina ma bai faɗe ta ba ai sabanin ba wai lafziyi bane yana da makoma a ma'ana tunda wanda suka ce azumin na mace tana cikin jinin haira wajibi ne amma tana da mani'i wanda ba zai inganta ba hmm, suka ce in za ta yi kenan daga baya za ta ce ta yi niyyar wato za ta yi niyyar ramawa ne domin ga sun da ya waje ba a kanta amma wani mani'i ne amma wanda suka ce a ai gaba ɗaya ma bai waje ba a kanta suka ce a yanzu da za ta yi shi ne ya waje ba shi yasa ba wani ramawa za ta yi ba za ta yi niyyar ada'i ne in ita da jini ya zo mata a cikin ramadan sanda za ta rama azumin nan da ya tsere mata saboda jini daidai take da kai da kake yin sa a yanzu da ya zamo ya wajaba a kanka ita to a sannan ne ya wajaba a kanta shi yasa kawai niyyar ada'i za ta yi yanda kai a yanzu niyyar ada'i kai to wa hikmatu mashru'iyyatihi hikimar shar'anta azumi mukhalafatu nafsi muhalafatu nafsi ne a saba wa zuciya wa kasruha zuciya a ce an bar abinci ko an bar sha'awa ba karamin ta da hankali ba ne aka ce to a nuna mata bata isa ba abinda take ganin tashin hankalin ne to an aikata sai me ita ce hankalinta zai tashi amma ba shi mutum ba shi mutum wanda yake azumi na hakika sai ya zama ma azumin ya hukunta masa ƙarin nutsuwa na'am Mm. wa kasaruha da karya zuciya tasbiyatu min da al-aqli tsarkake matsokaci na hankali wa tanbihul abdi kuma wata hikima ta shar'anta azumi shine a faɗakar da bawa a faɗakar da musulmi ala wasatil ja'i bisa cewa ya taimakawa wanda yake cikin yunwa shi yanzu ya ɗorawa an ɗora masa wannan yunwan ne zuwa wani wakaci Mm.
to amma ya tuna akwai wanda wakacin ma zai zo ya huce amma shi yana cikin yunwa Mm.
akwai wa- ta yi wanda zai kai azumin amma abin da zai buɗe bakin da shi babu ko ko wanda zai zamo ba a azumin ba ma amma abin da zai ci da ranan babu Mm.
to dan adam ya ringa tuna irin wa'annan a cikin azuminsa ya san wani mataki zai ɗauka Mm.
a matsayin na ya maganta musu irin wannan Mm.
da a halin azumin da a bayan azumin musamman a halin azumin
wa bayyana hukumahu me littafin nan namu ibn abi zaidin ya bayyana hukuncin azumi bi qawlihi da ya ce wa saumu shari ramadana azumin watan ramadan faridatun abu ne wanda yake farilla ala kulli ala ali kulli aqilin farilla ne akan dukkan mai hankali ba kan mahaukaci ba balagagge ba yaro ba mudiqin lahu wanda zai iya gairu safirin kai ya zama matafiyi ne safara kasarin tafiyar da ake kasaru dalla ala fardiyatihi Alkitabu wasu sunnatu wa ijma'ul ummati. Ƙur'ani da sunan manzo da ijma'in al'ummar musulmi sun shiryar da mu bisa cewa azumin ramadan farilla ne Mm. amma kitabu amma dai inda aka nuna mana falliyancin azumin ramadan a ƙur'ani fa qawluhu inda Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala ya ce man shaida minkum ash-shahra falyasum wanda duk a cikin ku ya zama wata ya kama yana nan to ya zama masa wajibi ya azumta
wa amma sunnatu amma a hadisi a sunan manzo fa hadithu to hadisin buniyal islam ala a Abdullahi Umar cewa an gina musulunci akan shika-shikai biyar ila qawlihi haji zuwa faɗinsa da azumin watan ramadan wa amma al-ijma'u amma ijma'i faqadin aqada to ijma'i ya kullu kusa cewa azumin ramadan farilla ne man jahadahu wanda ya ce ya yi musun azu- wajabcin azumin ramadan ya ce shi azumin ramadan ba farilla ba ne kutila kaf- kufran za a kashe shi bisa ya kafirta ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa sallah ba dukiyarsa baitul mal za a kai ba za a raba wa magadansa ba illa an yatuba sai fa idan ya gaggauta tuba sa'ir murtaddi shi yasa hukuncin sa kamar na sauran wanda suka yarda ne wani tarafa bi wujubi wanda ya ce ya yarda azumin ramadan wajibi ne umtana min fi amma ya ƙi azumin inadan don taurin kai aw kasalan ko don kasala ana kalabun naji to ibnu naji ya ciro annahu yuqtalu haddan cewa za a kashe shi bisa fuskar haddi wanda wannan yana cikin abin da shi mai risala bai faɗa a nassin ba ko amma ya faɗi cewa wanda ya bar sallah ga hukuncinsa wanda ya bar zakka ga hukuncin- hukuncinsa o hizat min hukara ya faɗi cewa man tarakal hajja fallahu hasbuhu wanda ya bar hajji ba da za a yi sai a zura masa ido shi da Allah Eh, to amma azumi fa to ibnu naji ya ciro cewa wanda ya bar azumi amma ya yarda azumin wajibi ne yakin azumi to za a kashe shi bisa haddi za a yi masa wanka za a yi masa likafa ne za a yi masa sallah a binne shi inda ake binne musulmi kuma gadansa dukiyarsa za a raba wa magadansa musulmi alal mashahuri basa zancen da ya fi shuhura
lakin ba da tahirihi amma fa ba gaggauta kashe shi za a yi ba za a jinkirta masa ila an yabqa min al-layli miqdaru ma yuqiu fihi an-niyya har ya zama gwargwadon yadda zai niyya ya rage kafin alfijir wa furira an fararta azumin ramadan a shekara ta biyu min al-hijrati daga hijira ba'da laylatayn bayan darare biyu da suka huce daga sha'aban wa yana furura ramadan da farko da aka faranta watan ramadan azumin watan ramadan kana yasu mukhayyiran sai mutum ya zama an ba shi zaɓi bayna as-sawmi wal hidayah ko dai azumin ko in yana ganin shi ba zai azumin ba ya ciyar summa nusaha takhayyur amma daga baya aka shafe wannan ba da zaɓin da faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala man shaida minkum shara falyasum duk wanda wata ya kama alhali yana nan a cikinku to ya zai masa wajibi ya azumi ba magana ya ciyar
wa wajaba as-sawm ila al-layli a azumi yana wajaba ne zuwa dare wa ubiha at-ta'am wa sharab dacen da farko an halatta abinci ko abin sha ko saduwa da iyali la salatul isha'i zuwa har ai sallar isha in aka yi sallar isha kuma ba maganar abinci ba maganar a sake cin abinci ko a sha wani abu ko a ce za a sadu da iyali aw nawmi ahadihima ga wajen saduwa da iyali in wani a cikin iyalin ma ya bacci mijin ya bacci kafin sallar isha to ko da ya farka kafin sallar isha bai da dama ya sadu da matar ko ita matar ta yi bacci ana buɗe baki sai ta yi bacci to ko da ta farka kafin sallar isha mijinta bai da damar ya sadu da ita
fa haramu jami'u zalika sannan sai ya zamo baki ɗaya wannan ya haramta
اختار عمر رضي الله تعالى عنه ehan zaujatahu مع زوجته a sai da na umar allah ya dagare shi ya nemi ya sadu da matarsa a وكذب- kafin sallar isha sai ta ce ai na yi bacci ai na yi bacci وكذبها في ya أن karyata أنا ta مات.
wakan zaba ya ce ta faɗi karya ba shi ne ya faɗa mata karya ba ya ce wakan zaba wato ya faɗa mata karya wakan zaba hako ya ce magana da ta faɗa karya ce da ta ce ta yi bacci فودعها ya sadu da ita فنزل sai kuma bayan nan ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tunani kafa ta zama da gaske ne kafa ya zama da gaske ne to sai Allah ya saukar da cewa a wato a wakulu washrabu alim Allah annakum kuntum tatanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fala nabashuruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-hayt al-aswad min al-fajr
wa fi zahirati sai a kwana a nan kwan Allah da karatun za a ringa tashi a hudu saura kwata ne ba za a ringa haura hudu saura kwata ba Eh, kuma za a ringa kokari ya zama bi da kwata an zauna a tashi ba hudu saura kwata in Allah da awa ɗaya da rabi kenan insha Allah ta'ala